إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا شاب يرقى وتم بالقادة hijira annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya daidai da sha uku ga watan biyar shekara ta 2025 muna ci gaba da yin karatun hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin littafin arba'una haditha wannan shine karatunmu na 31 za mu tashi kan hadisi na 30 malam yace alhadithu 30 hadisi na 30 a cikin wannan littafi an abi sa'labat al-khushani an karbo shi ne daga abi sa'laba al-khushani wato daga baban sa'laba alkhushani kabilar shi kenan alkhushani jurthum ibn nashir sunan ya na kwarai jurthum ibn nashir dan nashir radiyallahu an Allah ya kara mashi yarda ya rasu shekara ta 75 bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qal yace inna Allah ta'ala lalle Allah madaukakin sarki farada fara'ida ya wajabta farillai fala tubayyi'uha saboda haka kada ku tozarta su kada ku wulakanta su ma'ana kada ku ci aikata su Allah ta'ala ya wajabta mana abubuwa da yawa wajibai kamar sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban sallah wajibi ce Laka sallah Allah ya wajabta ta ke sa Allah ke cewa qimus salah ku tsai da sallah domin min saboda sallah farilla ce hafizu ala salawati ku kiyaye salloli was salati alwusta kuma ku kiyaye sallah matsakaiciya kaga duka Allah ya farlanta mana kenan ko haka Allah ya wajabta mana azumi kutiba alaikumus siyam ya ku waɗanda suka bada gaskiya an wajabta muku yin azumi da na azumi farilla ne daga cikin farillan musulunci haka aikin hajji wa atimmul hajja ku cika aikin hajji walillahi ala nasi hajjul baiti Allah ya wajabta ma mutane musulmi su nufi ɗakin Allah da niyyar ibada wa atu zakata ku ba da zakka khudh min amwalihim sadaqatan ka karbi sadaka daga cikin dukiyoyin musulmi kaga ita ma zakka farilla ce daga cikin farillan musulunci waɗannan farillan dukkan su Allah subhanahu wataala ya wajabta mana su kuma Allah ta'ala yana so mu yi su da tsari mu kiyaye su kuma mu yi su cikin kiyaye su cikin mutunta su ba tare da mun tozarta su ba ba tare da mun wulakanta su ba wulakanta waɗannan farillan ba zaman lahiya bane ga musulmi ba shi yasa Allah ta'ala yace fa khalafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata wattaba'u ash-shahawati fasawfa yalqawna ghayya sai waɗansu mai masu maiwa suka mai bayan su sai suka tozartar da sallah suka doki sallah ba su yin ta in sun yi wata ba su wata ko su bari sai lokaci yayi su yi ko su zaki yin gamedi tun a zawar har isha'i mutum bai yi sallah ba ba ya da lokacin tsayawa ya sallah sai ya bari bayan lisha'i in ya kare duk sabgar shi yanzu ba ya da komi na duniya sai ya ce to bare ba Allah hake shi ya kawo a zawar ya kawo la'asar ya kawo magariba ya kawo isha'i gobe ma haka zai wannan tozar ta sallah ne yasa Allah ya ce fa wailul lil musallin alladina ma'an salatihim sahun bone da kwarin azaba ya tabbata ga masu sallah waɗanda suke shagalta daga sallarsu wanda suna raukana ba su ɗauke ta da wani abu ba amma duk wani abu na rayuwar sun ɗauke shi da muhimmanci amma ita ba ta da wannan muhimmanci kiraka suna iya aje komi saboda rayuwarsu ta duniya amma ba za su iya aje rayuwarsu ta duniya saboda sallah ba muna ganewa ku za ka ga wasu kuma za ka ga in suka shiga wurin taro matar shi tana yin hiddo shi dan shi yana yin hiddo shi daga wurin taro amma banda sallah in matar shi ta kira ta ce akwai matsala gida da gudu za ta iya in dan shi ya kira shi haka nan in wata masoyiyar shi ta kira shi sai ya hita amma lokacin sallah azhar za ta yi ba ruwan shi in an tashi daga taro ya yi sallah wannan ma tozarta sallah ne wulakantar da sallah ne muna ganewa ko to lalle Allah subhanahu wataala farada fara'ida ya yanke farillai ma'ana farada ana nihin aujaba muna ganewa ko sai dai wasu malamai ba su bambanta tsakanin aujaba da farada wasu na ganin duk ɗaya ne da farilla da wajibi wasu kuma suna ganin farilla na saman wajibi wajibi yana kasan farilla muna ganewa ko a tsakanin malamai akwai bambanci tsakanin fardun da wajibun yawancin malamai suka ce ba bambanci inda kawai ake samun bambanci wurin aikin hajji don ne kare ake samu mi bambanci amma kusan da abu guda ne wasu kuma suka ce a Laka ce farilla shine abinda in ka yi shi kana da lada in baka yi shi ba kana da zunubi wajibi kuma shine sunna mai karfi wanda in ka yi ta akwai lada in baka yi ta ba kuma babu laifi wasu kuma suka ce da abu guda ɗaya ne to manzo Allah dai sallallahu alaihi wasallam ina ba mu labari a cikin wannan hadisi mai girma cewa inna Allah farada fara'id daga cikin farillan da Allah ya farlanta rabban gado na'am yasa Allah ya ce aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'an faribatan min Allah raban gado wajibi ne da Allah ya wajabta muku daga Allah inna Allah kana liman hakima lalle Allah subhanahu wataala ya kasance mai yawan sani ne mai yawan hikima ne saboda karban gado shi ma farilla ne daga cikin mai farillan da Allah subhanahu wataala yanke mana saboda haka a tsaya a yi rabon gado tsakani da Allah kowa a bashi haƙƙin shi da a bashi haƙƙi diya a bata haƙƙi mata a bata haƙƙi uwa uba duk a ba su haƙoƙin su ƴan uwa in suna da gado su ma a ba su mata in suna da gado a ba su idan mamaci ya rasu ba ya da komi sai gonaki a raba gonakin nan a ba su ba a cewa mace ba noma take ba sai a bata in ba ta noma ba sai ta saida ba ko a saida gonakin a zo a bada kuɗin wanda kuma cikin magada yake son gonakin ya je mallaka ya kawo kuɗi su da ba su noman sai a ba su kuɗin su ta zo ta zangi sana'a gida ko in cikin gida za ta zangi soyawa rana ita da ita in dan wake za a yi ma dai mi za a yi kuɗin ta dai ne duk mai haƙƙi a ba shi haƙƙin shi in ba haka ba Allah subhanahu wataala wannan bangaren gaskiya ana wasa bangaren da bangaro mutane na cin mutunci suna rishin arziki suna nuna rishin ya kamata a ci suna nuna rishin imani da tausayi bangaren gado ba kaga wani ya rike hakkin magada ya ki badawa su kuma magada cewa aka yi a zanki jaraba su su ne a ba su abinsu a tattalin masu abinsu a adana musu ana gwada su ana gwada hankalinsu ana gwada kwarewarsu da rayuwa ana dan ba su wani abu su juya in ba su bata ba wani lokaci aka waiwaye abin bai lalace ba ko kuma ya lalace amma dai akwai dan saura to akwai sanin ciwon kai naka ba shi a ja mai kunne kudin nan ba na kashi ba ne ba ta yaza kai ka sai takalmi tsadaddi ba ko ka sai wata hula mai tsada ba ko ka sai wasu shaddodi a ko ka sai moto kudin nan an baka ne dan ka je kai kasuwa tsara ka ka je ka juya su ka nemi kasuwa ga a gaya mai kasuwanci ga yanan akwai salololi na saidawa akwai takalmi akwai motuna sana'o'i dai ga su nan akwai filaye in kudin masu yawa ne ga sana'o'i nan duk sai a gwada mashi ko dai ka je ka sau da kanka ko kuma ka tsara nan garin duk ana samu ga sana'o'i nan a ja kunnen shi aka waiwaye shi an baya ɗari biyar ko miliyan ɗaya in gadon shi mai yawa ne aka ɗan gwada shi da wannan yake da aka waiwaye shi bayan watanni yace wallahi kudin nan dai aka aka yi ta samun matsala amma dai cikin miliyan ɗaya akwai ɗari bakwai kaga ya san ciwon kanshi in bai san ciwon kanshi ba yi shagali za a yi kudin shi ne daga ga kaji wai san ciwon kudi na ne ciwon kan mai za ni sani kudi na ne kawai kashe abu na za sai je sai moto da rabin kudin sai ya samu moto sabo na ɗari biyar ya hau ya samu wasu yan ɗinkuna yi da kashe masa wajen ɗari biyu nan wurin kaga saura ɗari uku to shi kenan saura sai ya aishi ya marmarin da ce je da ci abin shi ya marmarin kaji je kwaso abin shi ci ya marmarin shiga wata restoran ya fakiya ya kuri ya takaba cike je shiga bayan wata ɗaya shi kenan ya kashe kuɗin moto ko zuba ma moto mai ba iyawa Rabar nan bai san ciwon kai ba. Ba a bashi, kudin ya ne amma ba a bashi, saboda ana aje mai ana mai ruwan su ne don ya san ciwon kanshi, don a tausaya mai, in aka bashi ya bata so shi kenan. Ya zama kamar sauran mutane. Su waɗannan kudin sun zamanto a matsayin kamar matsayin mahaifinka suke. Saboda mahaifin yana da rai yana iya ma komi, in yana da hali. To yau baya nan, waɗannan kudin sun tsaya a matsayin shi. sai ka su za su taimaka maka cikin rayuwarka in ka san abin da kake mana dai wannan bangaren gaskiya mutane na wasa mutane na tozartar da wannan farilla da Allah ya wajibta musu game da rabon gado kaga masu gadon sun girma sun zama kacca sun san ciwon kansu ko kuma ba taba gwada su ba kar su koyi za ba su kudin su wani ma zaka ga mace ce ta rasu ta bar mijinta ta bar diyanta amma kudin ba gare ta suke ba dama ita mai kudi ce amma kudin da suna ga wani dan uwanta daga cikin yan uwanta to tunda ta mutu yanzu kudi ba na ta bari sun koma na mijinta da diyanta da uwayenta in suna da rai ko saboda sai a kawo a raba masa gado in na diyanta za a rikewa a maida su yadda ake rike su amma shi miji ya rike mai kudi gandame mai da shi da manyan ɗaya rike mai kuɗin mai zai sai a ba shi nashi haka haɗu haƙƙin kowa sai a miƙa mai nashi to sai ga an ƙiyan haka nan har sai ya faɗi ya mutu in bai ta maimaita maganan ba ko yana da shaida shi kenan gadon shi ya lalace ƴaƴan shi ba sani ba shi kenan an canyi ga wannan ba daidai ba ne shi yasa ake son a yi maza a raba gado da sauri saboda kowane ya bingire ita da hushin bai ci kudin shi ba in yana da rai ku ba shi abin shi wanda ya san ciwon kanshi a baya kudin shi wanda bai sani ba kuma shikenan sai a rike mashi ya san ciwon kanshi farillai da Allah ya farlanta mana su suna da yawa kuma Allah so yake mu kiyaye su kada mu wuce su kada mu bata su kan mu lalata su domin kiyaye su din da yin sa yadda Allah yake so shi zai sa mu samu kwanciyar hankali shi zai sa mu samu albarka a cikin rayuwa shi zai sa Allah ta'ala ya zangi taimakon mu ma muna taka dokokin Allah muna masu karan tsaye kuma sai Allah mana karan tsaye sai Allah ya barka da abin ya ki albarka bai lalace saboda ba kayanka bane kayan mutane ne to haka nan dai ibadodi gaba ɗaya da Allah subhanahu wataala ya dora mana gaba ɗayan su duk wani abu da Allah ya ce mu yi to kan mu yarda mu tozarta shi mana kan mu yi banza da shi mu dauke shi da muhimmanci mu zanki tunanin cewa dan shine Allah ta'ala ya halicce mu a rayuwar duniya wa hadda hududan kuma Allah subhanahu wataala ya iyakance muku iyakoki wala ta taduwa kada ku tsallake su akwai iyakoki na aure akwai na saki akwai na shayarwa akwai na idda akwai na dokar wanda ya kashe a kashe shi wanda ya kisa da kuskure ga abin da za a yi wanda yake son kama da kuskure ga abin da za a mashi duk dokoki ne na Allah subhanahu wataala ko wanda ya kama da kisan ganganci ga abin da za a mashi duk dokoki ne mazinaci in an tabbatar da shi ga irin bulalan da za a mashi in ya ba ya da aure in yana da aure ga irin hukuncin da za a mashi in kai ma mutum kasafi ga irin abin da za a ma ga sunan dai wanda yi sata ya sai sace abin da ya kai a yanke mai hannu ga abin da za mu shi wanda ya sha giya ga irin dokar da za a zartan mashi duk waɗannan ana ce musu hudud mana dokoki ne iyakoki ne da Allah ya ce mu tsaya kan mu je wurin su kan mu kusance su tilka hududullahi fala ta'taduwa ga dokokin Allah nan Allah ya ce kan ku tsallake su man yata'adda hududallahi fa ulaika humuz zalimun waɗanda suka tsallake dokokin Allah Allah ya ce to waɗannan su ne masu zalunci wani wuri Allah ya ce wa man ya ta'adda hududallahi faqad zalama nafsa duk wanda ya tsallake dokokin Allah da iyakokin Allah to ya zalunci kanshi da Allah ya koro ayoyin rabon gado ya kare sai Allah ya ce tilka hududullah ga dokokin Allah nan wa wa man yuti illaha wa rasulahu yudkhiluhu jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha وذلك الفوز العظيم ga dokokin Allah nan duk wanda ya ma Allah biyayya cikin su yaba manzo Allah biyayya sallallahu alaihi wasallam a cikin su Allah ya ce za mu shigar da shi aljanna wadda koramu suke ta gudu karkashin ta kuma za su dawwama a cikin ta wannan shine babban rabo wa man ya'si Allah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilu naran khalidan fiha wa lahu adhabun muhin wanda ya saba ma Allah ya saba ma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya tsallake dokokin Allah ya Allah ya ce masu hakoki na gado a ba su abin su ya kiya to Allah subhanahu wataala ya ce wannan mutumin tun da ya tsallake inda muka ce kai ya wuce no da filhu ko yu da filhu Allah zai shigar da shi ko Allah ya ce za mu shigar da shi naran khalidan fiha wuta wadda zai dawoma a cikin ta walahu azabun muhin kuma yana da azaba cikin wutan nan mai wulakantarwa Allah kiyaye amin da dokokin Allah kiyaye saki wani wuri Allah ce cikin ayoyin azumi sai Allah ce tilka hududullahi fala taqrabuha dokokin Allah ne ga sunan kakkoi kusa da su ko nesa da su ba na ku aikata abin da Allah ya ce ku aikata in kuna son zaman lafiya da farin ciki da zaman lafiya da ci gaban rayuwa da albarka to ka kusanci dokokin Allah. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa harraba wa hadda hududan Allah ya iyakance iyakoki. Ma'ana duk wata iyaka da Allah subhanahu wataala ya iyakance ka tsallake ta. Kamar iyakar gonanka da gonan makwabcinka yanzu ga damuna ta yi. Yanzu wani sai ya dan taki dai ko biyu cikin gonan makwabcin shi. in shi bai yi ba makwabcin ya yi kuma zuwa ita rigima da wuya ma ya gane in gonan na da girma sosai ekoki ne tafka tafka ga sunan yana ya taki goma ma ciki ba a ganewa an mutane ba su gane ba Allah ya gane yayi ka jira kiran Allah ranar alkiyama ko tsakanin gida da gida daga tsakanin gida da gida hili da hili in ka zo za ka yin gini shi mai gidan baya nan sai ka ɗan ƙara birgi ɗaya wataƙila ya kasa ganewa wataƙila kuma daga baya ya gane ya ta rigima kuma kai ta rantsuwa kai ta shari'a cewa wallahi wurin ka ne a auna a yi kaza a yi kaza ka ba masu awon kawai ka ce awon kan daidai yake waɗannan dokoki shi yasa manzo Allah ya ce la'ana Allahu man ghayyara manara al-ardi duk wanda ya canza iyakokin ƙasa Allah ya tsine mashi albarka iyaka da iyaka iyakan makwabci da makwabci duk wanda ya ƙara ya shigo cikin iyakan makwabcin shi to Allah ya dauke mashi albarka Allah ya kiyaye harrama shi ya kuma Allah ta'ala ya haramta abubuwa da yawa wala tantahi kuwa kada ku ci mutuncin waɗannan abubuwan da ma na kakku aikata su Allah ya hana zina, ya hana sata, ya hana shan giya, ya hana caca, ya hana modi, ya hana kalanda, ya hana tambula. Allah ta'ala ya hana luwaɗi, ya hana mata maɗugu. Allah ta'ala ya hana kuri da ruwa. Allah ya hana cin amana, ya hana ha'inci, ya hana yaudara, ya hana rena uwaye, ya hana tozarta haƙƙin mata, ya hana tozarta haƙƙin ‘ya'ya. ya na tozarta haƙƙin makwabta ya na tozarta haƙƙin ‘yan uwan uwa da ‘yan uwan uba. Na suna abubuwa duka Allah ya haramta su, duk haramun ne, to kada ku yarda ku aikata su. Domin duk wanda ya aikata su zai game da fushin Allah. Allah na jiran shi, inna rabbaka labil mirsad. Allah ta'ala yana nan yana jiran mutum. Allah ya kiyaye. Amin. Yaraka akwai abubuwa da yawa da Allah ya rabta nan da ake ce musu alkaba'ir ishtanibu sab'a almubiqat wani sanci zanubai guda bakwai masu hallakarwa da shirka da Allah da tsafi shine asiri shirka daban asiri daban shirka shine bauta ma wani Allah tare da Allah kamar roƙon wani Allah abinda ba iyawa kamar dogaro da wani Allah abinda ba a dogaro da kowa sai Allah kamar tsoron wani Allah tsoron da ba a yi ma kowa shi sai Allah kamar kamnar wani Allah kamnar da ba a yi ma kowa ita sai Allah kamar bakance alwashi sun yi alwashi ga wani Allah alwashi ga kabari ko alwashi ga gunki duka wannan nau'i ne na shirka da Allah shi kuma asiri shi ne kulumboto da shiddabaru da ake yi domin mi ko a hukata mutum ko a kore shi da gari a mai kurciya ya bar gari ko a mai tantabara ya zanna garin da yanan dai ko a mai kaza da ita da cikin garin da yi amma ba ya da wani amfani ko a raba ya da iyalin shi ko a raba ya da ɗiyan shi ko a raba shi da uwayen shi ko a raba ya da kasuwar shi ko a raba ya da hankalin shi ko a raba shi da abokan shi wannan shi yake ce ma sihiri zunubi ne mai hallakarwa kafirci ne ko haukata mutum da yawa ma haukata ko kuma a sa mutum ya rayuwar duniyar da ba ta da kyawu kaga mutum kawai ya zama mashayi yawancin mashaya da asiri ne ake musu yawancinsu akwai waɗanda suke zaba da kansu amma yawanci asiri ne sihiri ne ake masu sai ga mutum kawai ya zaɓi wannan muguwar rayuwa dacin lahiyar shi na baya da matsala komi kawai a waye gari ka gan shi ya zamanto wani iri rayuwar wulakanci rayuwar tozarci rayuwar da ba ci gaba cikin da sai karar da rayuwa kawai sai ga mutum ya zaɓe ta ayi ayi ayi ayi yo asiri ne aka yi abin da ya kamata ya bashi kamata ya a karya asirin to sai a ji a ta maganin nuka a ta mai allare bawan Allah a ta dankara mai su a ta bacci da ya tashi kuma sai ma da ta yi aka aka yi kokarin karya asiri daga ya dawo Makin a haɗa malamai a samu masana waɗanda suka iya karya su ɓata asiri su lalata shi da sun lalata zai ga mutum ya dawo daidai. To ba za a neme su ba. In an nemi malamai ma sai a yi ta wani abu daban. Roƙon Allah gaskiya ne malamai su ta roƙon Allah Allah ya ba shi lafiya. Gaskiya ne. To amma mai tunda aka yi haka aka ga ana ta yi shiru-shiru ya kamata a ƙara ɗauka wani mataki. Sai a je wurin waɗanda suka san yadda ake asiri kuma da yadda ake karya shi kuma karyawa ta addini ba karyawa ta gargajiya ba. Domin karya asiri na gargajiya ƙara ja wani asiri ne. Muna gane ku? A karya asiri da Alƙur'ani a karya asiri da addoyin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da waɗansu itace waɗanda iska ba a isan su ma'ana dai cikin zunubai akwai mi akwai asiri sihiri rufa'ido shiddabaru kundumbala duk wannan sihiri yake ce mashi sannan akwai riba suna daga cikin zunuban da Allah ya hana kuri da ruwa ni da ruwa ko mun yi bayanin shi nan mun ma karanta shi cikin mai cikin izziya kuma kuma cewa sannan akwai qazbul muhsanatil ghafilatil mu'minat kazafi ga mata waɗanda ba su ji ba su gani ba masu imani kamalallu kawai ne masu kazafi ya ce lalatattu ne kana ganin su lallin da rana amma in dare bala'in da suke yi in Allah zai bai ma bala'in su sai ta da garin nan gaba daya kuma ƙarya ce kazafi baya da kyau watakila ya mata magana ta ki sauraren shi kawai sai mata kazafi ya mata magana ya mata magana ta ki saurare kawai sai mata karya a gan akwai shari'ar musulunci sai a shako shi a ce a ina ka gani kawo shaidu babu shaidu sai a ji a mai bulala tamanin a saniye sosai gobe ma ya mata karya da haka Allah subhanahu wataala ya haramta abubuwa da yawa ya kamata da kuma kashe ran da Allah subhanahu wataala ya haramta kashe ta ba da gaskiya ba sa'annan kuma akwai mi cin dukiyar maraya ba da haƙƙi ba waɗannan sune zunubai waɗanda manzo Allah ya ce ku kaurace musu kowanne cikin su mai hallakarwa ne to Allah ya haramta waɗannan abubuwa wala tantahiquwa to kada ku tsallaka su wa sakata an ashiya kuma Allah ta'ala ya yi shiru daga wasu abubuwa wasu abubuwa Allah bai yi magana kansu ba ya kyale su me yasa Allah haka nan rahmatan lakum dan tausayi gare ku yasa Allah subhanahu wataala ya yi shiru ya kyale su ghayra nisyanin ba mantuwa bace Allah ya ba domin Allah ta'ala la yansa Allah baya mancewa mu ne muke mantuwa shi yasa ma aka sanya mana sunan annas al-insan dan mantuwa inda ba ka mancewa zuciyarka da kwakwalwarka fashewa za shi saboda aiki ya masa yawa in ba ka mance duk wani abu da aka ma mara daɗi duk wani cin mutunci da wulakanci in ba ka mance shi me ya kamata ka yi kwakwalwarka fashewa za ta kuma zuciyarka kullun cikin dahuwa take saboda mi wancan ya bata maka rai wancan ya bata ma rai wancan amma an kaci ka kaci ka kaci ka ka tuna girman Allah sai ka hakura sannu sannu kawai ma sai ka ga abin samun je shi sai ka kai kamance abubuwan da aka ma nirshin arziki nirshin mutunci sai wani ya tuna ma sannan ka tuna kamance ba ka yi tuno su amma aka ce a barka da su wannan kare ya sai hallaka ka kwalwarka fashewa za ta domin aikin ya mata yawa ta rike mai daɗi ta rike marar daɗi to hatta masu daɗin ma da yawa sai kamance su ke su aka yi ka da mantuwa in komi duk mai daɗi ma za ka yi ta tuna shi rar da ka tuna ka sha daɗi ka ci nama ran nan kuma ba naman yaƙi nan kaga matsala ce to shi yasa duk daɗin da ka sha shi kenan ya wuce kuma ba ma kai tuno shi da an dauki lokaci duk kamance duk wani wanda ya musguna ma yama ba daidai ba ya gaya ma magana mara daɗi ka wuce shi kenan in ma ka rike bai wuce dai ko biyu wanda zaka zage tunawa amma saura da yawa kamance su a ce to amma tun yarintanka har girmanka kana rike da abubuwan da aka ma ai da baka kawo babba ba da tuntuna bisa hanya ka mutu da ka shi Allah baya mantuwa la yadhillu rabbi wa la yansa bangiji Allah baya bacewa kuma baya mancewa saboda kamalan Allah saboda shi Allah mahalicci ne kamilalle ta ko ina wala tabhathu anha saboda haka kakkuje kuna binciken su abubuwan da Allah subhanahu wataala ya kyale bai yi magana kansu ba to ku bar binciken su sun riga sun wuce muna ganewa ko ra hadithun hasan wannan hadisi ne mai kyau rawahu darqutni malan darqutni ya rawaito shi saboda hadisi ne ingantacce wannan hadisi ko kuma hadisi ne hasan me yake ce ma hadisi hasan na'am rawahu darqutni wa ghayruhu darqutni da wani shi suka rawaito wannan hadisi abinda ake ce ma hadisi hasan wannan suna ne malamai suka ma hadisi saboda kallon waɗanda suka rawaito shi abinda ake ce ma hadisi hasan shi ne hadisin da mutunan kirki ya rawaito shi daga mutunan kirki irin shi kuma adali kuma hadisin yana da haɗaɗɗen sanadi ma'ana sarsalar shi haɗaɗɗiya ce babu wani wanda ya kace a riwayan hadisi labari ne kake kawowa na kaji wannan hadisin to kamata ya wanda kace ya gaya maka to ya gaya ma baki da baki shi ma da ya gaya ma wane ya gaya mai shi ma ya gaya mashi baki da baki shi ma haka nan har a isa zuwa sahabi har shi sahabi ya ce ya shiga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shi yake ce ma isnadi haduwar isnadi to sai ya zamanto ana son malami ya zamanto yana da cikakke harda ta hadisin da yake cewa na shiga wani mana ka haddace shi to a yi samun wani yana da cikakken harda wani kuma a same shi da harda mai rauni yanzu na akwai wanda tun da muka fara arba'un hadisi na hatsawa nan yana hardisa da hadisan naka ne mai karanto tar zai karanto su wani kuma in ya karanta na farko na biyu na uku sai ya ce a tuna mai na hudu haka tuna na hudu na biyar kuma ya dan jawo nan mai ciji a tada shi haka za a yi ta yana faduwa yana tashi yana faduwa yana tashi da kyar za a kai wa ƙarshe wani kuma tar kamar fatiha to kaga wanda ya karanto tar kamar fatiha to shi ake cima mai cikakken harda wani kuma wanda ya faɗi ya tashi ake cima mi mai saukin harda ma'ana hadda shi ba ta da ƙarfi. To, duk malamin da ya rawaito hadisi ba ya da ƙarhin harda, to hadisin da ya rawaito sunan ya Hassan. Kun jawabin shi a ce mai hadisi mai kyau, kuma Hassan biyu ne, akwai Hassanun li zatihi, akwai Hassanun li ghairihi, akwai Hassan mai kyau, mai kyawo ne shi da kanshi, akwai kuma mai kyawo da wani shi. Ma'ana in ba dan wani shi ba to da mai rauni za ya kasance zamanto yana da riwayoyi waɗannan riwayoyi ka tattara su sai ya zamanto mi saboda wasu riwayoyin ya samu kyawu in ba da riwayoyin ban shi kadai ne to da'ifi ne wannan ilimin hadisi ne kuma kun san ilimi ne wanda ba a damu da karatun shi ba kuma yana da muhimmanci sosai musulmi su san ilimin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka san sahihi sahihi ma kala biyu ne akwai sahihul lidati akwai sahihul lighairi hasan haka nan akwai da'ifi da'ifi kuma nau'uka ne da dama kuma duka san su kuma duka san misalan su wannan abu ne mai kyau da wajibi ne ma domin da shi ake kare mutuncin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai littattafai masu tarin yawa da aka rubuta akwai kanana akwai manya akwai kankanan littattafai akwai wanda in kai wata biyar za ka sauke su cikin wata biyar in kullum za a karanta ma za ka sauke su akwai wanda za ka shekara kana karantawa ka sauke shi bayan shekara akwai wanda za ka shekara ɗaya da rabi akwai wanda zaka shekara biyu sa'annan ka ka karance shi akwai wanda zaka shekara biyar kuma wanda sai ka shekara goma kana karatun shi saboda yawan shi akwai kanana akwai mi daga cikin kanana akwai baiquniya akwai sharhin ta taqriratu saniya shi ma dan kadan ne sharhul baiquniya dan kararrami ne shi ma sa'annan akwai nukhba nukhbatul fikr ta malamin da ya rubuta littafin bulugul maram wannan karami ne ka iya cikin shekara ka sauke shi in ka karanta wannan littafin to ka san ilimin hadisi bakin gwargwar sa'annan akwai sharhin ta nuzhatun nazar shi da kanshi komai mata sharhi shi mai bulugul maram in ka karanta wannan shi ma to in ka karanta wannan sharhin so insha Allah da inda ake magana ilimin hadisi ka san ina aka sa gaba ko da goma goman littattafai ake karantawa to kana fahimta amma ba haka ba irin yadda nake din nan kullun dai ji hadisin hasanin kullun dai kana na inda kake kenan sai an je makaranta an koya wani malami muka wanda ya koya mana ilimin hadisi tsanani ke gare shi in ya tambaye ka baka yawa cewa ke tashi kai ta daga kalas shi kawo mutane muna an sha koranmu daga kullum za mana karatu jinin mu kan nan yake kan akai hawa yake sai ka kwana kana ta karatu ƙarshe da ma da ya zo kuma gwadon ka yake in ya ga kana ta wani abu kamar karatu zai ce kai kai nake in ka gayi yi kenan in baka gayi ba kuma ka ta zai cece shi haka yake ma karatu dole sai ka yi maka iya ba mu kuma babban mutum ne dattijo ne mu cika ba mu gaba yake tsoron shi ke sa ma ka san abin da sai kai ta karkarwa a gani ba ba haushe ba balarabe kaga kana tsoro hatta yan kasa tsoron shi suke wanda ma jinin su ne sun san shi bare ba ki dada mun sa ba amma da ya tambaye mu sai abin ya bace gaba daya ta ta karkarwa kana zuwa amma ka gare nan ya amfani mai kamar wani shi ma malamin malamin rabon gado shi ya koya mana rabon gado shi ma baki kirin yake shi kuma bakin balarabe ne baki kirin bakin shan da kasanta wada shi ma haka yake shi ma in ya koya maku rabon gado yau in ya sake dawowa to dole ne sai kun tashi shi kowa ma yake bi daya bayan ɗaya sai ya tambayi kowa to na dauki sabon karatu Kada ka shi ba magana wani zaɓi ba bare ka ce Allah ya sa kai kai tambayi kowa haka zai bi da ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai ɗai yasin ake ce mai malami ne sosai shi dai rabon gado ta kowane ilimi ma Allah ya bashi kowane ilimi zai koya maka zai koya bakin kirin yake lai yana cikin koya mana rabon gado ya rasu ta yi aksidan mota ta yi ɗaiɗaiɗai da shi inda muna yara ne sai mai ta murna Allah ya kashe malam amma da girman mu muna muna muna muna jin daɗi mun samu malami yana yana fahimtar da mu kuma Allah ya karɓi rayuwar shi ka san wani yaro da aka matsa mai da zuwa makaranta wata rana ce Allah ya sa malam ya mutu malam ya mutu shikenan ba karatu wallahu ta'ala alam abinda muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada kuskure kuma Allah ka yahi mana Allah ka samu gyara a kira sallah
akwai wata majalisa ta ta malaman a cikin ta da yan barke yake ne ya ce wato idan ya zo musu sallama ba sa amsa sai da su ce mishi sama don yanzu sai ce musu da ya musu assalamu alaikum shi kuma sai ce musu sama ya ce wai yana iya tsaya ya musu nasiha a matsayinsu na manya
ya ce akwai wata majalisa ta ta yan barikici in ya zo ya masu sallama assalamu alaikum ba su amsa sai dai ce mai saba ce kullum haka ne su ba su amsa ko yana ya tsaya ya masu nasiya yana iya tsayawa ya masu nasiya cikin hikima saba daban take an hayin wa alaikum assalamu sai a ce saba ne amma sallama ta wuce wannan e kaman kaman bahaushe ne wanda in ka assalamu alaikum ce maraba ko ce amin mai dan kokari ya ce amin wa alaikum assalam to ba a cewa amin sallama addu'a ce amma kuma amsa wata yadda ta zo shari'a haka ake amsa ta ba amin ake cewa ba kamar tsohi mata ba ga kamar sallama da ba yanzu ba da shekara talatin da ta wuce assalamu alaikum sai ya ce mara ba ko nan ne na ake sallama kun yi ba sai ku amsa ba to irin shi ne ba hana ka ba in ka ce alaikum salam sai ka ce na ake sallama alaikum salam saba ba matsala an amsa sallama an amsa sallama ibada ce saba kuma al'ada ce wadda ka ba amsa gaisuwar musulunci da al'ada Allah ya samu dace
wala ya ce wannan ya ce shi ya sayi karto ya sayi karto ne na na magi na aramaji kenan ya ce bayan sati guda sai an ka kira sa an kace mishi ya zo ya amshi firigo saboda an yi an yi tirashi sunansa ya hito ya ce ya halatta wai ya halitta mu ya ce ya sai kwalin ramaji ne to bayan sati ɗaya sai aka kira shi aka ce an yi ƙuri'a sunan ya hito za a baya firigo kyauta ko ya halitta yansa ya halitta kyauta ce ta kamfani ba matsala kamfani ne saboda kiran mutane zaki sayan kayan shi sai zaki kyaututtuka haka ga wasu mutane kira ne nau'i ne na mi na kasuwanci na jan hankalin mutane ba ga wasu shaguna ba najeriya an kaji tun ma baka saya ba sai a kawo malemu ba ce a soma abinci ya sani ko ka sai ko ba za ka sai ba kira ne ka ka sha lemu ka ci abinci ba dole ka sai wani abu ba ba haka nan ne kwarewa ce ta kasuwanci ba matsala ce na'am
Allah ya ce ya halatta a cikin sallah ko a wajen sallah mutum ya kokayi muryar malami ya halitta wani halitta mutum ya kwaikwayi muryar wani malami daga cikin malamai masu karatun ƙur'ani in yana karatun ƙur'ani wajen sallah ko kuma yana karatun ƙur'ani cikin sallah ya halitta abinda aka hana kwaikwayon muryar wani izgiri ka kwaikwayi muryar wani saboda reni idan kai mutane su ta dariya wani sakare mai wata irin murya kana koyo don a ta dariya kaga izgiri kake mashi amma malami don da za ku koyi muryar malami da karatun Qur'ani ai kaga saboda kana jin dadin muryar wannan ba da laifi a ciki na'am akwai muna wa'azi yanzu nan bayan sallar isha in Allah ya kai mu wanda Allah yake yi Allah ya bashi iko halarta sai halarta a nan yammacin likita haihuwa ta sabon gari nan kwana 'yan ganye gidan marigayi shekau ba'ari kowa gidan shi cikin ɗiyan shi ne wani ya samu karuwa ta haihuwa ya ce a mai wa'azi yanzu nan in Allah ta ya kai mu bayan sallar isha'i Allah ya bada iko halarta na'am shi kenan waɗanda suke bara addoyi da mabambantan bukatunsu Allah biya mu kowa bukatar shi Allah ka yaye mana duk matsalolin mu gaba daya Allah ka mana karshen su ya Allah ka ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci Allah ka raba mana asiri duniya da lahira marasa lafiyan mu Allah ka ba su lafiya masu lafiya Allah ka kara musu lafiya marigaya Allah ka dukan su da gafara da rahma Allah ka sa su huta Allah ka da mu da su gida aljanna a yau ma ko kuma jiya Allah ta'ala ya ma sai daga cikin abokan aikin marasuwa wanda muke karatun musabaka ta alkur'ani mai girma tare da shi yanzu da la'asar aka rage shi yana cikin alkalai na musabaka alkur'ani mai girma radiyon rgm da kuma radiyon amfani tun kusan shekara goma sha bakwai yanzu mana tare yau allah ya mai cikawa ana fata allah ya kanshi da gafara da rahama allah ya sa ya huta Allah subhanahu wataala ya karbi bakuncin shi Allah ya ba mu kyakkyawan guzurin tarlo shi Allah ka sa mu kare da duniya lafiya Allah ka ƙara mana rahamarka ya Allah duniya da lahira ya Allah Allah ka lullube mu da ita ya Allah Allah ka ƙara mana albarka a rayuwarmu matasan mu samarin su da ƴan matan su Allah ka shirya da su ƴaƴan mu mazan su da matan su kanana da manya Allah ka shirya su ya Allah Allah ka shirya da su ya Allah Allah ka sa su da hankalin su wurin karatun da zai amfane su ya amfane mu ya Allah Allah ka kore masu shedanin mutane da aljamiya Allah Allah ka kare su daga makircin masu kullawa ya Allah Allah ka ba kasashen mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali Allah ka raba mu da fitina da tashin hankali Allah ka kara mu shugabannin mu gaskiya da rikon amana Allah ka kara musu tausayin mu ya Allah jami'an tsaron mu da suke Allah ka kare su ya Allah ka kare su daga halayen yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allah ka tsare su ya Allah Allah ka ba su ikon tsaron mu ya Allah Allah ka ba su ikon tsare kasan mu ya Allah Allah ka ba su ikon ikon kare kasanmu daga halaran yan bindiga da yan ta'adda ya Allah Allah ka ji roƙon mu ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'in mu ya Allah Allah ka tausaya mana ka dibo mana rahmarka ya Allah mawuyacin halin da muke ciki Allah kawo mana sauƙin shi Allah Allah tsadar ragunan nan da muke tunkara ya Allah ka sa ta yi sauƙi ya Allah kuma Allah ka hore mana kowa abin da za a sayi ragu da shi ya Allah Allah ka hore ma kowa ya Allah Allah ka sauƙaƙa mana rayuwar mu ya Allah Allah kawo mana sauƙi a cikin rayuwa ya Allah da abin da muke bukata Allah ka sa mu same da sauƙi da rangwame ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka samu kare da duniya lafiya Allah ka samu ciga da imani Allah ka kawo ƙarshen zaman banzan da ya mana yawa ya Allah Allah ka kawo mana ƙarshen karshen zaman kashe wando da ya mana yawa ya Allah Allah ka kawo mana karshen rashin aikin da ya mana yawa ya Allah Allah ka ba mu arziki mai yawa mai albarka ya Allah Allah ka buɗa mana koyon da za mu samu arziki mai albarka ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka amsa mana addu'o'in mu ya Allah Allah ka samu kare da duniya lafiya ya Allah mutane da yawa shagunan su sun mutu ya Allah ka raya musu ya Allah mutane da yawa sun gudu sun bar gari ya Allah ka maido su ya Allah mutane da yawa ba san ina da su tsaya ba ya Allah Allah ka nuna musu inda za su ya Allah Allah wannan wannan wahala da kowa yake ci ya Allah ka kawo karshen ta ya Allah Allah wahala ce ba kasan mu ba kadai duk kasashen duniya kowa yana fama da ita ya Allah Allah ka kawo mana sauki ya Allah Allah ka kawo mana saukin ta ya Allah Allah ka kawo mana saukin ta ya Allah Allah ka kawo kasuwanci mai albarka ya Allah ka kawo aiki mai albarka ya Allah Allah wanda ya samu aiki Allah ka rika mai ka sa mai albarka a cikin Allah wanda bai samu kuma Allah ka bashi ya Allah kuma Allah kai ne mai badawa ya Allah ba mai badawa in ba kai ba ya Allah Allah ka ba mu kakka hana mu ya Allah Allah ka ba mu kakka hana mu ya Allah Allah ka ba mu kakka hana mu ya Allah Allah ba mai bada wa in ba kai ba ya Allah in ka bada kuma ka bada babu wanda sai hana ya Allah to Allah ka ba mu ya Allah Allah ka ba mu ya Allah Allah ka ba mu mai yawa mai albarka ya Allah Allah ka sanya mana farin ciki a cikin rayuwar mu ya Allah ka sa mana jin daɗi a cikin rayuwar mu ya Allah Allah ka mana gafarar zunuban mu gaba ɗaya ya Allah Allah ka ƙara ma musulunci ɗaukaka da girma ya Allah kaskantar da kafirci da kafirai ya Allah Yahudawa azzalimai waɗanda suke zalunta yan uwan mu Allah ka kawo ƙarshen su ya Allah Allah wannan wuta da ta kama ƙasa su ya Allah ka sa ta kone su ya Allah Allah ka sa ta babbake su gaba ɗaya Allah Allah ka sa ƙarshen su ne ya zo ya Allah Allah ka nuna mana ƙarshen su ya Allah da ranmu ya Allah Allah ka nuna ka nuna mana bakar rana a cikin Yahudawa ya Allah Allah ka nuna mana bakar rana a cikin Yahudawa ya Allah Allah ka nuna mana azabar ka ta ƙarshe ta darkake su gaba ɗaya Allah da rayuwar mu ya Allah Allah ka jiro kon mu ya Allah Allah ka amsa mana ya Allah Allah ka samu kari da duniya lafiya Allah ka gabarta mana ya Allah Allah ka hada kan mu ya Allah Allah ka samu rungumi junan mu ya Allah mu so junan mu ya Allah mu tausaya ma juna ya Allah mu taimaka ma junan mu ya Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين